الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى في سركم وجهركم واعلموا أن الله يعلم سركم ونجواكم قال سبحانه وتعالى ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجئهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور ثم اعلموا رحمكم الله أن الله قد بشر في القرآن الكريم لعباده المتقين ببشارات عديدة منها العون والنصر العون والنصرة قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ومنها التكريم والعلم والحكمة والتكفير الذنوب وتعظيم العجر والمغفرة واليسر والسهولة والخروج من الجم والمحن قال جل من قائل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ عمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومنها الرزق الواسع في الدنيا والنجاة من العقوبة في الآخرة قال جل جلاله وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والعرض أعيدا للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والخاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون ومنها التوفيق قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ومنها شهادة الله شهادة الله لهم بالصدق والمحبة قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله ومنها المقام العمين والجنات والعيون قال تعالى إن المتقين في مقام عمين في جنات وعيون ومنها عباد الله العمل من البليلة من البلية والف والآفية قال الله تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة عباد الله وأعظم من هذا كله القرب من الله تبارك وتعالى يوم الحساب قال تعالى وإن إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر معاشر المسلمين والقرآن كله هدى للمتقين قال الله جل وعلا وهذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وقال جل جلاله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والجنة عباد الله أعدها الله لعباده المتقين وقال تعالى في ذكر الجنة أعدت للمتقين ذكر الله تعالى أن متاع الدنيا قليل والآخرة خير قال تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى عباد الله والآيات في هذا الباب كثيرا جدا قال عليه الصلاة والسلام لرجل أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنه رأس كل شيء وقال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال اتق الله حيثما كنت وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال أكرمهم أتقاهم ووصية النبي صلى الله عليه وسلم التقوى وقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تعمر عليكم عبد حبشي وقال في دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى وقال ألق بن حبيب رحمه الله تعالى التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله عباد الله والتقوى والتقوى ترك المعصية الله تبارك وتعالى على نور من الله ومكافة عقاب الله قال إمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى بلغني أن رجل كتب إلى ابن زبير رضي الله تعالى عنه يقول ألا إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها ويعرفونها من أنفسهم من رضي بالقضاء وصبر على البلاء وشكر على النعماء وصدق باللسان ووفى بالأهد والميثاق وتنال بأهل القرآن والأحكام بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والحكمة ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه قريب مجيب الدعاء الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين bayan haka yabo da godiya su tabbata ga Allah makaɗaici marinjayi tsira da amincin Allah su tabbata ga annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakika ya ku bayan Allah ini mana wasiya da ni kaina ga baki ɗaya da jin tsoron Allah mabuwayi da ɗaukaka cikin ɓoyenmu da kuma sararinmu lalle mu sani ya ko bayan Allah ubangiji yana sanin dukkan abin da muke sirrantawa sannan yana sanin dukkan abin da muke bayyanawa Allah ta'ala ya faɗi haka a wurare da dama Allah ya ce ka ce masu dukkan wanda ya kafirce to kada kafircin sai ya bakanta maka rai zuwa gare mu bayi suke komawa gaba ɗaya kuma za mu ba su labarin abin da suka aikata lalle Allah masani ne dangane da abin da kira za suka kunshi sannan mu sani ya ko bayin Allah ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya yi bushara a cikin alƙur'aninsa mai girma zuwa ga bayinsa masu jin tsoron Allah da busharori masu tarin yawa a cikin alƙur'ani daga ciki ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya yi alƙawarin cewa zai taimake su kuma zai ba su nasara halin da muke ciki hali ne wanda yake mai tsanani hali ne wanda yake na la haula wala quwwata illa billah hali ne da kowa yake cikin damuwa wanda yake a cikin shugabanci yana cikin damuwa idan mai kishi ne idan ya ga halin da al'ummarsa suke ciki wanda yake talaka yana kuka haka wanda yake ga yanan na tsakiya wato wanda shi ba talaka ba kuma ba za a ce masa shi ne wadata ba ne shi ba yana cikin kuka ga marasa lafiya nan a kwance a cikin asibitoci babu magani kuma ba kudin magani ga waɗanda suke masu lafiya suna yawo a kan titi babu abinci kuma babu kudin abinci wannan hali ne da aka ciki hali ne na ni'yashu hali ne wanda bahaushe yake ce mawa hali wanda yake na shiga uku al'umma ta rude har kowa ma ya rasa ina ne mafita sai kaɗan daga cikin bayi to ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya gaya mana mafitar shine mafitar ita ce a koma zuwa ga Allah mabuwayi da ɗaukaka domin ubangiji ya murci bayansu da kewa su koma zuwa gare shi kuma ya yi alkawarin taimako da ba da nasara ga dukkan waɗanda ke jin tsoron Allah kuma suka tsaya wato a inda Allah ya tsaye da su saboda haka babu abin da zai fitar da mu a cikin damuwar da muke ciki sai jin tsoron Allah mabuwayi da ɗaukaka a fai da ɓoye, Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya labarta mana, wannan ukuba da ta same mu cewa daga gare mu ne, Allah ya faɗi musibar, sannan ya faɗi dalilin musibar, sannan kuma ya faɗi hanyar da in an bi ta wannan musiba za ta kuranye. A cikin aya guda ɗaya, Allah ta'ala yake cewa zaharar fasadu fil barri wal bahar. barna ta bayyana a cikin tudu da kuma cikin teku dama gaba ɗayan duniyan guda wuri guda biyu ne inda ba ka a ƙasa tokana a cikin teku domin nan ne kawai tsibiri guda biyu wanda Allah ya so ‘yan adam su iya rayuwa ko dai a kan ƙasa ko kuma a cikin ruwa to sai Allah ta'ala ce barna ta bayyana a cikin tudu mutane saba ma Allah suke wato a bayan ƙasa haka nan in an shiga teku mutane za ka iske cewa saba ma Allah suke har yanzu kuma idan an tashi ma a sama ana tafiya a jirgi za ka ga mutane saban Allah suke to Allah ta'ala ya ce barnan nan ta bayyana a fili take ba ta bukata wani ya yi sharhi a kai kusan duk inda ka duba za ka iske saba ma Allah yake fil barri wal bahar sai Allah ta'ala ya ce ليذيقهم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس saboda abin da hannuwan mutane suke aikatawa na barna a cikin ruwa da tudu ko ina barna suke wannan shine abin da Allah ya bayyana mana to tunda barna ta bayyana a tudu da kwari da ko ina saba ma Allah yake sai Allah yake li yuziqahum ba'd allazi amilu Allah yana ɗanɗana masu sashen abin da suke aikatawa na ɓarna. Allah ta'ala yana ɗanɗana masu abin da suke aikatawa na ɓarna, sai Allah ya jarabe su da musiba. Sai Allah ya ce, ya yi haka ne, la'allahum yarji'un, watakila mutane sa dawo ma daidai, idan suka dawo ma daidai, sai Ubangiji ya janye waccan musiba don komai daga gare shi. Ashe kaga cikin wannan ayar akwai waraka da mafita. a bisa halin da muke ganin mun tsinci kanmu a ciki wannan hali ya faru ne saboda abin da hannuwanmu suke aikatawa in ka duba barna yadda mutane suke aikata ta kai ka ce ma kamar wahayi aka yi ma mutane a bisa su saba ma Allah Allah ya bayar wasu sun ki bayarwa Allah ya ce a yi wasu sun ƙi Allah ya ce a bari wasu sun ƙi hannuwa Allah ya ce adalci wasu sun sare ma ainihin zalunci sanda Allah ya ce kada ku yi wasu sun je sun ce a yi wannan shine abin da muke gani a yau kuma shine abin da kunnuwanmu suke saurare na saba mu dokokin Allah da yin ainihin towo mu gama da dukkan abin da Allah ya ce kada a yi wannan shine sababin abin da ya haifar da mu a cikin wannan hali duk sashen abin da Allah yake ɗanɗana mana sakamakon wancan to kaga dai na farko kaga ga fatara da talauci yadda ya baibaye wuyan kowa a cikin dukkan mutum ɗari ɗaya ne za ka cire wanda yake ganin cewa eh yanzu kam yana cikin daidai ba yabo ba fallasa amma casa'in da tara duka suna cikin halin laha'ula sannan ɗauki waɗanda kuma suka shiga cikin jeji su kuma da makamai ba abin da suke yi sai su ƙoƙarin su kawo farmaki zuwa ga al'umma ga waɗansu kuma ta hanyar masatar ɗan adam ne suke cin abinci ga waɗansu kuma ta hanyar yaudara da ha'inci suke cin abinci ga waɗansu kuma suna nan aikinsu shine ainihin yaya za su fi kawo matsala ga al'umma al'ummar da take rayuwa wannan al'ummar wannan duka idan muka duba za ka iske cewa yana faruwa ne saboda abin da muke aikatawa saboda dubiyar da yanzu 'yan tsubbu da bokaye suka yi yanzu wani za a ce masa kawai idan ya taka ƙura'ani da daddare awa ɗaya a kansa kafa ɗaya a kan izo talatin ɗaya a kan izo talatin to zai samu dukiya kuma ya ci gaba kullum da daddaren haka yake ku tuna abin da yake faruwa wasu jihohi na zamfara da wani bangare na kebbi inda aka ta gano waɗansu mutane sun sa kwafin ƙura'ani sama da guda dubu biyar a cikin kwatami a cikin sokawai saboda boka ya gaya masu in sun yi haka za su samu matsayi kuma suna ci gaba da yi sannan ka duba waɗanda kuma ake halatta masu su rubuta ƙura'anin da jini kuma suna nan suna rubutawa wani kuma an gaya masa kawai abin da ake so ya raba ƙura'anin gida biyu ya yanka jinjiri ya zuba jini a kai zai samu dukiya wani boka ya gaya masa kawai in yana luwaƙi kawai dukiyarsa za ta ci gaba mulkinsa zai ci gaba kuma yana nan yana yi to kaga Allah ya gaskiya da yace zaharal fasadu fil barri wal bahr wani kuma an gaya masa ya je kabari ya ciro wani abu daga cikin mamaci shikenan an masa tsafi shikenan dukiya zai samu kuɗi zai samu abinci zai samu walwala kuma yana nan yana tafiya kabari tambayi dukkan waɗanda suke kula da makabarta za su baka labari abinda bokaye da wasu 'yan tsubbu suke sa mutane suna tafiya makabarta suna yi kuma yana nan yana yi sannan ka duba ɓarnar da yanzu take faruwa a cikin makabartunmu kai ka ce babu bambanci kusan tsakanin makabartanmu da makabartar kiristoci kowa idan aka je aka rige rufe babansa sai ya kafci wurin da ya kai a rufe mutum biyu ko mutum uku shikenan kawai sai ya kewaye in ya kewaye sai ya zuba gravel in me abin nan nema har a kai tayil ko wani abu a sanya a kai a makabartar musulmi kaga an zo jikin kan mamaci an yi alama cross ya riga ya mutu abin da yake bukata shine addu'arka wannan duk yana daga cikin abin da ke kawo musiba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake gaya ma Ali bin Abi Talib yake cewa karka bar wani kabari da aka gina ko aka daga shi ya wuce kamu guda ta ce ka rushe shi haka manzo Allah yake tsinuwa Allah ta tabbata akan Yahudi da Nasara su ne waɗanda suka mai da ƙaburrukan annabawansu suka zanto wajen yin idi da wajen yin biki yau abin da ke faruwa ke kai ka ce kamar garin ba garin musulmi ba ne ba menene zuba garabul da wannan ginin zai yi da kabarin mahaifinka da kai da ka rubuta sunansa ka ce ya mutu ranar kaza ga wata kaza to kuma sai ne sai ya samu mai a cikin kabarinsa to da wannan ne kuma matsiyata waɗanda boka yake gaya ma in sun je nan gurin da irin waɗannan gine-ginen ne suke fakewa sai su tona kaburrukan mutane saboda za ka iske masu gadin suna ƙoƙari dare da rana suna kula amma saboda yawan gine-gine da aka yi duk wannan zai hana a tona kabari wato bala'in mu kenan mutumin da ke kwance akan kabarin sama bai amintu da bala'in da muke ciki ba yau to ya za mu kasa ganin bala'in ɗan uwa musulmi ku duba fituntunu da suke faruwa ku duba yadda yan gudun hijira in aka ce ana raba abinci ku duba yadda matan mutane sama da mace dubu za ka je ka iske ta akan layi kuma ka duba waɗannan mutanen waɗanda su kuma haƙƙinsu ne su raba abincin su kuma in ka je inda suke kwana mace da namiji wake da shinkafa za gani ba wani bambancewa tsakanin musulmi da wanda ba musulma ba duk wannan akan idanun musulmi yake faruwa da kuma shugabanni ba wanda ke magana kuma shi Allah shi yace kar a yi kuma mun zo muna yi to ta ina muke fa muke tunanin cewa rahmar ubangiji za ta zo a gare mu waɗannan abubuwa ne duka wanda ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya umarci bayansa waɗanda suke na ƙwarai yi musu kashe da kai kuma ya gaya musu cewa matakar suna faruwa to lalle musifa ba za ta yanke ba bala'i da fitintunu wallahi ba zai yanke ba har sai lokacin da muka gyara ainihin rayu muka gyara ainihin zukatanmu da yawa daga cikin masu bincike suna ganin ai matsalan ma Najeriya ita ce wai matsalan ma suna ne akwai wani a intanet da na gani yana rubutu a kan cewa matsalan Najeriya ai daga sunan ne aka samu ma matsala tun daga sunan ne wai shi analyst ne wai sunan ne ba mai kyau ba wai wata arniya ce sai da ta shagiya ta yi tsirara sai ta sama ta ce niger area wato da ta shagiya ta ƙoshi sai ta ce sunan najeriya niger area sai aka haɗa guda biyu sai zama najeriya su shi a tunaninsa in ba an canza wannan sunan ba sunan ne ke da shi'unci Allah ko ya ce ka ce masu inna ma ta'irukum inda Allah shi'uncin duk bala'in da kuke ciki wallahi daga gare ku in ka koma wanda shi ilimin tattalin arziki zai ce a matsalar Najeriya kawai economic ne ai ba daidaita tattalin arzikin ba an rufe boda an yi wane ne inda an karya naira an yi wane ne in ka koma wajen masanin tsaro shi kuma zai ce ai tsaron ne ba sa amfani da tattara bayani ba kaza ba kaza makamai sun yi kaɗan wane ne wane ne haka in ka dawo wanda yake kuma shi a bakin titi yake zama shi kuma sai ce ai matsalar shugabanni ne ka dawo matsalar talaka zai ce ai shugabanni ne su ne suka wawara dukiya shi kenan komai ya kare in ka dawo kan waɗanda suke yan boko ne tantagare yan boko su ma analysis ɗin da za su bayar daban ne in ka dawo wajen malamai su ma analysis ɗin su daban ne amma duka ga baki ɗaya matsalar mu shine mu da kanmu ne matsalar kanmu wani malami mai hikima yake to koma dai menene matsalar duk abin da za ka gyara a ƙasanmu ba dai za ka iya canza abaiban guda uku ba mutanen mutanen ne ba wasu ne daga wani wuri aka yi importin ɗinsu ba sannan ƙasar da ake rayuwa ƙasar ce sannan kuma Allah kuma shi Allah ne sau waɗannan abaiban ba za su taɓa canzuwa ba so ina ne ke da matsalar matsalar tana a karan kanmu zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'amatan an amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah yace inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allah bi bi qaumi su'an fala maradda lahu saboda haka dole kowa ya koma zuwa ga Allah ku sani cewa saboda mutum daya zunubin mutum daya tak Allah zai iya jaraban mutane da bala'in da sama da mutum miliyoyi za su mutu gabaki daya ku duba yakin da aka je yakin Uhud manzo Allah ya saukar da waɗansu mutane akan wani tudu yace ko an ci nasara ko ba ci nasara ba kar ku sako yace kai ko kun kanmu muna yi masu daukar dauki daidai irin daukar da shawo ke madan tsako yace kar ku sako aka so makafsa yaki tashin fari musulmi sai suka yi kora malam kafin ka an kara gawawacin mutane saba'in ga sunan a ƙasa har na suka ruga wani ya jefar da takobinsa na zinari wani ya jefar da sulkensa na zinari wani hularsa kwalkwalinsa na zinari ya jefar sahabbai suna bi suna kashe su suna ɗibar ganima wani ya jefar da raƙuminsa wani ya sauka akan dokin ya rena gudun dokin ya gudu sai na sama suka ce a aikin da an riga an ci nasara ai yaƙi ya ƙare kawai ku sako ku mu sako kawai shugabansu yana ce masu in annabi ya ce fa kar mu sauka ina ba su saurare shi ba suka ce alganima to alganima ganima kawai ai magana ta ƙare Allah ta'ala ya bamu labari da kansa yace wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu idh tuhsunahum bi idni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'd ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah Allah yace ai ya gaskata alƙawarin da yayi maku idh tuhsunahum bi idnihi lokacin da kuke tasaransu da izininsa kuka kai farmaki hatta iza fashiltum har sai lokacin da kuka kare wata na za'atun kuka yi jayayya annabi ya ce wasu sun ce a sakko wasu sun ce kar a sakko Allah ta'ala yake cewa hatta iza fashiltum wata na za'atun fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun kuka ainihin saba bayan abin da aka yi muku alkawari akan cewa wato za ku ci nasara kuka saba sai yaki ya kare muku Allah ta'ala ke cewa minkum man yuridu dunya daga cikin ku akwai waɗanda duniya suke so wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku kuma akwai waɗanda ke yaki da lahira wannan sakowar da ta kawai sai kafirai suka sanya su tsakiya domin dama su ne a sama kiban su ne da suke halbawa ta sama da ta ƙasa ta sama ana kai ma arna hari in sun halbo ba za su iya kawowa sama ba sannan ta ƙasa kuma gashi ana kai masu hari so ba inda za su iya tarewa da suka gana sama sun sako kawai shi kenan sai suka zagayo kilomita kusan goma sha hudu ne da wani abu kafin ka zagaye wannan uhudu din amma aka ce khalid bin walid cikin kasa da second kasa da minti goma sha hudu ya kewayo wannan kilomita goma sha hudu ya zo kawai ya mamaye musulmi kawai sai gashi kafin ka ankara sahabban manzon allah guda saba'in suka yi shahada a ciki hakku akwai hamza a cikin shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an jefe shi an karya masa hakuri wannan annabin yana cikin su Allah ya jarabe su saboda sun saba umarnin manzo Allah guda ɗaya tak sai yaki ya kare musu mutum 70 suka yi shahada yau go umarnin su guda nawa muka saba umarnin su guda nawa muka saba a yau duk wanda ke yin barna ba zai iya hakuri ya bari ba in ka ce ma ya bari gani yake guga zana kai masa saboda haka wannan abu ne wanda yake tabbatacce duk mutanen da suke son ni'ima to dole sai sun koma sun koma zuwa ga Allah amma duk mutanen da suka zake ma duniya kawai suke son su ji daɗi to hakika wallahi fitina tana nan a gare su duk garolin da aka kafa na musulunci idan kuka duba tun bayan tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asalin waɗanda ke kafa su suna kafa su ne da niyya mai kyau Allah suke neman lada a gare shi sai Allah ya tabbatar musu da daula ana tafiya ana tafiya yan baya idan suka zo su sai su koma duniya suke bi shi kenan sai daular ta kare ga baki da karanta taro daulolin musulunci da aka yi a baya za ka ga an kafa su da me da imani da takawa da bin Allah subhanahu wata'ala amma idan tafiya ta tafiya sai yan baya su ruguje wannan sai ya koma kawai saban Allah ake yi daga nan kuma shi kenan sai arna su zo su mamaye musulmi kamar yadda muke gani a yau abin da muke gani arna ne suke ba 'ya'yanmu musulmi makamai su zo su hala mu bacci da daddare su same mu suna kashewa a ce dan musulmi zai zo ya kama musulmi ya ce dole sai an bashi kuɗi kamar yadda muke ji a waɗansu wurare Allah sauke ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yi mabayinsa waɗanda ke da tsoron Allah ya ce ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yi masu alkawari zai kankare masu zunubansu sannan kuma Allah zai girmama rayuwarsu sannan kuma zai ba su gafara ubangiji ya yi masu alkawarin cewa zai kawo masu sauki bayan tsanani ubangiji ya yi masu alkawari cewa zai fitar da su daga cikin damuwa da kunci da musiba da suke ciki amma da sharaɗin idan sun ji tsoron Allah shi yasa Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita sannan zai azurta shi ta inda bai sani ba dukkan wanda ya dogara ga Allah to ubangiji ya ishe shi Abdullahi dan Abba zai ke cewa duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sa masa mafita a cikin kowace irin ukuba da ya shiga ya ku bayan Allah ku sani yana daga cikin bisharar da Allah ya yi ma muminai cewa da Allah ya yi ma masu tsoron Allah cewa ubangiji zai ba su arziki a duniya sannan kuma ubangiji zai tseratar da su daga azabar wuta idan an koma zuwa gare shi Allah yake cewa ku yi gaggawa zuwa ga wata gafara wadda take mai girma da aljanna wadda take daga ubangijin ku wadda faɗinta kamar sama da ƙasa ne Allah yake an tattalin ta ga masu tsoron Allah sai Allah yake allazina yunfiquna fis sara su ne masu ciyarwa a cikin sauki wabbara da lokacin da ake cikin tsanani duk dai suna ciyarwa don neman wa don neman yarda Allah daga cikin abin da Allah ya yi masu alkawari akwai dacewa cikin ainihin dukkan abin da suka cimmawa ubangiji zai ba su dacewa cikin dukkan abin da suka sa gaba Allah yake cewa ya ku waɗanda kuka yi imani in har kuka ji tsoron Allah ubangiji zai sanya maku mafita sannan zai kankare maku zunubanku sannan kuma ubangiji zai gafarta muku yana daga cikin abin da Allah ya yi bushara ga waɗanda suke masu jin tsoron Allah shine ubangiji ya yi musu bushara da cewa ya ba da shaida daga gare shi shi Allah cewa su masu gaskiya ne sannan kuma suna san Allah shi yasa Allah ce waɗanda suka yi imani su suka fi tsanani cikin soyuwarsu zuwa ga Allah duk abin da Allah ke so suna so duk abin da Allah baya so ba sa son shi daga ciki akwai mai matsayi wanda yake amintacce sannan akwai aljanna wadda take cike da koramu da maremarin ruwa Allah yake cewa lalle waɗanda suke masu tsoron Allah suna da wani matsayi babba wanda yake amintacce a cikin gidan aljanna sannan suna cikin maremari na ruwa da kuma jin daɗi daga ciki ubangiji ya yi masu bushara su waɗannan almuttaki ne cewa ubangiji zai tseratar da su daga bala'i sannan zai tsora su akan dukkan waɗanda suke makiyansu Allah yake cewa lalle hakika waɗanda suka ji tsoron Allah lalle suna akan waɗannan arnan waɗanda suke kafirai ranar tashin kiyama ya ko bayan Allah mafi girma daga cikin abin da Allah ya yi ma almuttaqina alƙawari shine shine ubangiji zai kusantar da su za su zanto a kusa da ubangiji a cikin gidan aljanna shi yasa Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa nahar so masu tsoron Allah suna cikin aljanna wadda take cike da koramu sannan kuma suna da wani matsayi da wani mazauni wanda yake na gaskiya nan gab da ubangijinsu wanda yake mai rahama ya ko bayan Allah ku sani cewa alkur'ani ga baki ɗayansa shiriya ne ga masu tsoron Allah Allah yake cewa cikin surata Ibrahim haza bayanun linnas wannan bayani ne ake ma mutane daki daki a cikin alkur'ani wa hudan sannan shiriya ne wa mau'izatan lil muttaqin sannan wa'azi ne ga masu tsoron Allah Allah yake cewa a farkon suratul baqara wannan littafi babu shakku a kansa sai Allah ya ce shiriya ce ga masu tsoron Allah Allah ya ce dangane da aljanna lalle hakika ubangiji ya tattalinta dan masu tsoron Allah haka ubangiji ya ambata yake cewa al'amarin duniyar nan da kuke gani dan kadan ne lahira ita ce wanzajiya Allah ya ce ka gaya musu dan jin dadin duniya dan jin dadi ne dan kadan lahira ita ce ainihin dadi wanda yake tabbatacce ya ku bayan Allah ayoyi da ta magana akan abu shara da alkawarin nasara da taimako da ainihin bada ainihin gafara ga waɗanda suke masu tsoron Allah a cikin alkur'ani ayoyi ne masu tarin yawa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da wani mutum yace ya kai bawa ine maka wasiya ka ji tsoron Allah domin jin tsoron Allah shine kan kowane abu kowane asali in kana son ka san tsororuwa komai a musulunci to shi ne tsoron Allah duk abin da bawa zai idan babu tsoron Allah to Allah ba ruwansa da wannan aikin domin inna ma ya taqabbalu Allahu minal muttaqin amma za Allah ya ce wa Ma'az bin Jabal yace ya kai Ma'az ka ji tsoron Allah duk inda ka kasance an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani abu ne wani abu wani abu ne wanda yafi yawan shigar da mutane aljanna sai manzo Allah ya ce tsoron Allah da kuma kyawawan ɗabi'u to kuma yau shi ne muka rasa in an ce tsoron Allah a fili za ga kowa mai tsoron Allah ne amma ya kake lokacin da kake daga kai sai Allah ba mai kallonka a nan ne ake tantance wane ne mai tsoron Allah haka kyawawan ɗabi'u kowa a zahiri in an gansa za a ce ai mai kyawawan ɗabi'u ne amma ya kake a cikin iyalanka ya kake idan an ɓata maka rai ya ake ya kake idan kana cikin kasuwancinka yaya ma'amalarka take anan ake tantance waye ke da gaskiya waye bai da gaskiya an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wane ne a cikin mutane yafi daraja da kima sai manzon Allah yake cewa wanda yafi su tsoron Allah shine yafi kowa daraja a wajen Allah daga cikin wasiyarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ine maku wasiya da jin tsoron Allah sannan da ji da kuma yin biyayya ku ji kuma ku yi biyayya ko da an shugabantar da bawa mutumin ƙasa habasha kan ku to ku bi shi kuma ku yi masa biyayya manzo Allah ya faɗa cikin addu'arsa yake cewa ya ubangiji ina roƙonka ka bani shiriya sannan ka sa man tsoronka sannan ka bani kamewa sannan ka wadata ni da halaliyarka Balku bin Habib Allah ya ji kansa da gafara yake cewa abin da ake kira da tsoron Allah shine wato yi ma Allah biyayya a bisa hasken Ubangiji wato a bisa umarnin Allah sannan kana fatan rahamar Ubangiji wato kenan abin da ake kira takawa shine ainihin kiyaye dokokin Allah a bisa me a bisa ainihin umarnin Allah sannan kuma tare da haka ana jin tsoron azabar Ubangiji Imam Malik alaihi rahmatullah yake cewa labari ya iske ni cewa wani mutum ya rubuta mu Abdullahi bin Zubair yake cewa wato ya rubuta mu Abdullahi dan Zubair yake cewa a ciki yace kaban mu ala ku saurara inna ahli taqwa alamatun yace an bani labari cewa su masu tsoron Allah suna da wata alama wadda ake gane su da ita kuma su ma suke gane kansu da wannan alamar daga ciki aka ce shine alama ta farko man radiya bil qada wanda duk ya yarda da kaddarar da Allah ya sauke masa su bala'in da ya same mu idan mun yi hakuri muka koma zuwa ga Allah ba mu zage zage da fitina ba alama tana nuna cewa mun yarda Allah ne ya tsora mana kuma shi zai yaye mana alama ta farko kenan ta masu tsoron Allah yadda da dukkan abin da ya same ka mai kyau ko mara kyau sannan wasa bara alal bala yin hakuri idan musibar ta same ka ka yi haƙuri ka gane daga Allah ne kuma ka koma zuwa gare shi kowa ya tsaya cikin dare ya tunani menene yake yi wanda Allah bai yarda da shi ba sai ya tuba ya kuka ya istighfari sai Allah ya yi mana wa shakara ala na'ama sannan kuma wa'i daga cikin sifofin masu tsoron Allah shine suna godewa lokacin da Allah ya masu ni'ima an yi kadada an samu abinci waɗanda suka yi sun samu abinci kuma sun samu kuɗi to sai su gode ma Allah kuma su fitar da haƙƙin Allah a ciki wannan ita ce ake kira ni'ima amma kuskure ne Allah ya ni'imta ka kai kuma babu wani abin da za ka yi na nuna cewa eh lalle wannan abin daga Allah ne ka ki fitar da haƙƙin Allah ana neman taimako ka ki bayarwa ka sayar da tsada kai kuma ka je za ka saya ka fi kowa kuka cewa komai ya tayi to me kake nufi matsalar mu kenan in za ka saya so kake ka sayar da tsada amma in za ka saya kuma so kake ka saya da arha ya zai yi za ka gane mutane cikin mutum ɗari kowa zagi yake amma inda za ka gane wa yake da gaskiya shine ka bayar ka ce kai ungo ka raba a lokacin za ka gane waye na Allah in ba sa aka yi ba wanda ya fi kowa zagi in ka ce ya raba to sai ya fi kowa kuma ha'inci da cuta Allah sauki sai ce wa saddaqa bil lisan sannan in sun tashi magana kuma suna yin gaskiya a cikin zancen su sannan suna cika alkawari sannan kuma suna taimakon masu taimakon masu karatun Qur'ani sannan suna yin hukunci da alqur'ani muna roƙon Allah ta'ala azurta mu da takawa ya sanya mu a cikin bayinsa waɗanda suke nagartattu ya tsare mu ya kare mu daga cuta da ha'inci da hasada da bakin ciki ya tsare gabanmu da zukatanmu daga aiki na kafirci da kuma shirka ubangiji mabuwayi da ɗaukaka muna roƙonka ya Allah ka azurta mu ya Allah halin da muke ciki ya Allah mun kasa mun gajiya ya Allah ka fitar da mu daga cikin kuncin da muke ciki ya Allah ka taimaki al'umma ga baki ɗaya ya Allah ka fitar da mu daga dukkan wanda ke son ya zalunci wannan al'umma ya Allah kai mana maganinsa ya ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ka saukan mana da rahamarka ya Allah ya ubangiji mu mabukata ne daga rahamarka ya ubangiji kada ka kama mu da laifin da ainihin wawaye suke aikatawa a cikin mu ya ko bayan Allah mu yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin a ciki akwai abin da ke maganin waraka daga dukkan musibu muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام حسبنا الله وكفى عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن شاء الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا